شغلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأساد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان بركم مجيور وشكم درسنا النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد لنا مولانا الشيخ الشريف إبراهيم سالي الحسيني رضي الله تعالى عنه wanda muka dan mun dan kwana biyu mai darasi wasu da wasu uzurruka insha Allah yau za mu ci gaba da darasi da ke yi a cikin mun kammala shi kuma za mu shiga littafin Sheikh radiyallahu anhu wanda yake al-haqiqatu tariqatu tijaniyya shi a za mu tashi a shafi na hamsin a cikin lamura da mulana ya zayyano su wanda ya wajaba ga dukkan batijjane ya yi mu'amala da su tare da 'yan uwansa tijjanawa Allah ya taimake mu a na ukun su maulana yace at-tawadu lahum mutum ya kaskantar da kayansa tare da 'yan uwansa tijjanawa wa qabulu isharatihim da karbar isharar su idan suka ba mutum shawara to mutum ya karbe ta wal intisafu lahum min nafsika mutum kuma ya musu adalci daga kansa don duk mu'amalar da baka so a yi maka to kai ma kaskawa dan uwanka wato musulmi ko batijja ne wa khidmatuhum da kuma kai musu hidima da qadri ma yumkinuka gurgudan da zai baka dama wal qiyam ma'ahum da tsayuwa tare da su fi kulli ma yuridun da abin da suke nufi don baya daga cikin halin mumini idan kana tare da dan uwanka musulmi abu ya tinkaro shi sai ka guje sa don kada ka ba shi taimako shine alkhidlan baya daga cikin halayen mu'mini daga cikin wal intimamu bi hawaijihim da kuma himmatuwa da bukatun ƴan uwanka tijjanawa kada mutum ya zama abin da yake bance shi kawai shine ya damu da shi ba daga cikin halin tijjanawa wal ijabatu an as'ilatihim bi lutfin da kuma an samu tambayoyin su cikin tausasawa idan mutum ya tambaye ka to kai kokari ka ansa masa cikin tausasawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama mutane za su zo larabawan kauye suna yi masa abubuwa da yawan lokaci ba sai dai Allah ne zai musu gargadi amma yana yana yana laddafa musu sosai wal abda'u da kuma rinse ido an zallatihim gabarin tuntubin su wa hafawatihim da kuma tuntube ne shi ma dai duka idan kana tare da yan uwanka suka yi abu ba daidai ba to kada ka takura بشروا ولا يسروا ولا تؤثروا بشروا ولا تنفروا كما مر في كلام الشيخ التجاني رضي الله عنه كما رند يغباتا cikin maganar Maulana Shehu Tijani nasiha sadaye ga dukkan wani Okay na ne zan tashi Na'am Maulana radiyallahu ta'ala anhu wa ya kawo hadisi akan wannan يتي أخرج الحافظ أبي نعيم بإسناد عبد الله بن عمر بن الخطاب قال مر عمر بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يبكي سيدنا عمر يا هدى معاذ بن جبل ينا كوكا فقال ما يبكيك يا معاذ لكيفاك كوكا معاذ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shi na ji annabi ne yana cewa a habbul ibadi mafi soyuwan bayi ilallahi zuwa ga Allah su ne al'atƙiya'u mafiya tsoron Allah al'afiya'u mafiya ɓuya. Allazi na idan gabu lam yuftaqadu waɗanda idan suka fake ba za a bincike su ba ai a cewa ne baya nan, wai za shahidu lam yu'afu idan ko suka halarto ba za a san su ba. Ula'ika annabi ce waɗannan su ne ayyimatul huda shugabannin shirya wa masabihu zalami fitilu kuma na duhu masu yaye duhu qala ta'ala Allah madaukake shi sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaqq yace da sannu zan juyar da masu girman kai a doron ƙasa ba tare da gaskiya ba ga barin ayoyina ya ce wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha ko da Allah zai nuna musu kowace irin mu'jiza to ba za su ba da gaskiya da ita ba wa in yarau sabila al-ghayy sabila al-haqq la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila idan da za su ga hanyar wato gaskiya to ba za su bi ta ba sai dai hanyar bata haka Allah ya ce al-ayatu ayat dai eh wato aya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai din ne ake nufi da shi yace al-kibru batarul haqqi shi girman kai shine yin gaskiya wa ghamdun nasi ko wa ghamsun nasi da kuma rena mutane in mutumin da baya karban gaskiya kuma ya rena mutane to wannan shine mai girman kai girman kai kuma yana kai mutum zuwa ga halaka saboda Allah ya ce banta da girman girma shi kadai duk wani halitta wato bawa ne wa amma alladhina yahiqqu lahum lahum an yatakabbaru tunda Allah yake bi ghairil haqq wadanda ya dace su girman kai a doron kasa da gaskiya fa ulaika humur raduna lillahi rabban su ne waɗanda suka yarda da ubangiji mahalicci ne gare su bil islami dina da addinin musulunci shine addinin su wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo to wannan su sun kai yin takama a doron ƙasa amma takamar da za su yi ba halittar Allah za su yi ba su yi girma ga barin wato wani Allah su kuma su yi takama da su rike Allah kamar mutum ne a ce yana da kamar shugaban ƙasa ko ko wani babban mutum da kai nashi ne ta wannan ya kai ka ji cewa kai wani abu ne to tunda har kana da Allah Allah shi ya halicce ka kuma yana son ka to wannan ya kai ka daga kai ka ce kai na Allah ne wani abu wani Allah kuma ka daga kai a kansa al wato al musharihatu sudurhum lil islam wanda zukatansu suke farin ciki da musulunci al munawwaratu uquluhum bi hadil iman wanda kwakwalensu an haskaka su da shiriyar imani azza'ibatu arwahuhum wanda rayukansu suka narke shauƙan wa hubban lilqa'ir rahman dan bege da soyayya da haduwa da Allah almasikatu aydihim bi quwwatin 'ala al-burhan wanda hannayensu suke riko da hujja wato shine addinin musulunci da ƙarfi to maulana yace inna ha'ula yahiqqu lahum an yatakabbaru ay yahiqqu lahum at-takabbur wanda ya dace su girman kai amma la ala khalqillahi wa ibadihi girman kan da za su yi ba ga halittar Allah ba eh shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin ruhul adabi ya faɗa yace fa inna dal khalqa ibadullahi fala tadur akhi ibadallahi falasta tarda man yaduru abdaka wa in asafa taqiyanna rabbaka su wadannan halittu da kike gani na Allah ne saboda haka ka ji tsoron Allah a cikin halittun Allah don kai ma ba za ka so wanda yake cutar da bayinka ba kana da ‘ya'ya kullum sun fita wannan zai duke su wannan zai tsangwame su wannan zai hantare su to ta za ka so wannan mutum to dukkan halittu Allah yana son su shi yasa ya halicce su hatta waɗanda ba musulmi ba ne su ne suka ƙi yin Allah amma shi Allah da ya halicce su ɗin yana son su ne ai yawwa tun da ya ce walaƙad karramna bani adama dukkan na adam Allah ya karrama shi wa qad zayyana al-insana khalqan misaluhu ya adanta mutum ya halice shi a suran annabi kaga wannan daraja karshe kenan amma idan mutum ya ki eh summa radadnahu asfala safilin Allah zai kaskantar da shi zuwa kasan kasa to wannan kaga shi wulakanta kansa amma tunda har Allah ya so shi a cikin wannan wannan me sunan shi haqiqatu at-tasawuf in ba manta risalatan fi tasawuf Maulana ɗin ya kawo wannan abubuwa akan cewa akwai zaɓi wato na halittar Allah kuma akwai zaɓi na addini mutum in ya zama musulmi to wannan zaɓinsa ya wuce zaɓin farko saboda haka shine wannan wannan wattuno zaituno urisi min hadha albalad alamin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim in dai dan adam ne to Allah ya halice shi a mafi kyawun wato tsari eh saboda haka Allah ya zaɓe sa amma shi ne kuma yaƙi saboda haka ko su ma ba za a muzanta musu saboda ɗan adam ne to kuma dukkan ƙwayar zarra ma za ka yi ladabi da ita don baka san ita ɗin menene a wajen Allah ba eh ba a cutar da halittu ana girmama su a matsayin na Allah yace za su yi girman kai a doron ƙasa amma ba ga halittun Allah da bayin Allah ba bal ala fitnati dunya wa zaharatiha bari za su yi girman kan ne a kan fitinan duniya da kuma wato ganin kusancin Allah ba haqqa lahu an yatakabbar ala hadhihi dunya ya dace yayi girman kai akan wannan duniya shukran lillahi ta'ala don godiya ga Allah mahaliccinsa wa farhan bima barratihi da kuma farin ciki da alherin Allah wa aba'ihi da kyautan Allah da ya bashi wa qad ra'at rabi'at al-adawiyya sai da rabi'a al-adawiyya ta ga ba'd as-salihin yatabaktaru fi shirki ta ga wanda daga cikin salihan bayi yana takama a tafiyarsa فأنكرت عليه ذلك سيدة رابع الأدوية سيدة موسى ما شفتش موسى كهكا أو تعجبت كوكو ما ماشي تيه فقال لها كيف لا أفعل ذلك نزهنا نهك وقد أصبح لي ربا وأصبحت له أبدا yace tunda Allah ya zamo shine ubangiji na ni Allah ya halice ni ni kuma bawan Allah ne ai ya kai ne takama to kaga wannan iri shi yurid annahu warada ala qalbihi inti'ash wata zabura ta zo ma zuciyarsa wa sururun da farin ciki da kauni abdan lillah kasancewa sabawa ne na Allah wa mansuban ilayhi kuma ana danganta shi ga Allah eh eh fallahu rabbuhu wa huwa abduhu Allah ubangijin sa ne shi bawan sa ne wa haqqa lahu ya wajaba ko wa haqqa lahu ya dace iya zama da zai zama wajaba ne wa haqqa lahu an yasabaqtara yayi takama ya shahadu hadha al-eid al-azim yana ganin wannan farin ciki mai girma fi ruhihi a rayinsa wa aqlihi ta hankali sa qalbihi da zuciyarsa wa nafsi da rayinsa inna shi'ura shi ji qalla man yaridu alayhi ba kasafe ba zai zo wa wani wala yafqidu ma'ahu tawazunuhu ba zai rasa daidaitonsa ba duk wanda irin wannan shirin ya same shi to a lokacin zai rasa zai rasa wato daidaitonsa dole zai shiga wani nau'i na kamar imuwa ko haira haka hazihi hiya shahadatu wa hazihi sa'adatu to irin wannan shine shaida kuma shine farin ciki ko rabota wa hazihi rusumul arifin waɗannan sune alamomin masana Allah wa asarus salihin wa mithlu haula yajibu tawadu lahum irin waɗannan bayin Allah to wajibi ne a ƙasƙantar da kai gare su wattalaqufu da tausasawa mu'amala bihim mata wujidu a koyaushe aka same su مولانا رضي الله عنه شو أعلم أن التواضع ليس هو إظهار الخشوع وإماتة الصوت وتشي تواضع بايا نشو ويبين kaskantuwa da ko kashe murya wata mawuti da kuma wato kashe jiki wanda maulana har ya rubutu akan wannan at-tamizanu tafawut baina tawadu'i wa tamawuti idan mutum ya zama yana da kaskanci da kaskantar da kai ko kuma ya zama ma'abocin addini ba ana nufin zai kashe kansa ba murya da kire ke magana jiki a karkashe yana tafiya kai a ƙasa ko kuma in ya zauna a kakkarye kai a ƙasa saboda shi ya nuna fa shi cewa shi wani mai ibada ne kaga wannan abin da ake gudu shi ya fadawa saboda kaga wannan ya shiga a riya ya shiga cikin ujubu shi musulmi ba abin da yake bambanta shi banda da rayuwar zuciya rayuwar zuciyarsa da abin da zuciyarsa take kai shine ko ake so ya bambanta shi amma dan kana da wani ibada a cikin mutane ka nuna kai ka gane to ba a san wannan shine ake kira tamawut kashe jiki fil haraka ur ila man huwa fawqaka habban kada ka dubi wanda ke sama da kai rabo wa nasiban li Allah yadda hadalika fi yaqinik dan kada haka ya soki imaninka fatazzariya ni'matallahi alayka fatarda ka rena nimar Allah gare ka sai ka halaka Allah ya kiyaye to wannan ka duba irin su Maulana radiyallahu anhu irin yanda suke yin tawazu wanda a duniya babu kamar shi ba a taɓa yin irinsa ba almajirin shi Ibrahim dai bayan shi Ibrahim ba a yi kamar shi shi Ibrahim Sale ba radiyallahu anhu amma duk da haka ka duba irin kalimar nashi da yake faɗa saboda haka tijjanawa ya dace a farka a bar wani jiji da kai a bar wani ɗaga wuya da wani takama da sauransu in dai mutum muridi ne to yanda yake tsoron yanda mutum yake tsoron zaki a kullum kowane numfashinsa kuma haka yake kuma a kowane hali yake saboda wanda kake mu'amala da shi ko da akwai wani abu fa shi baka san fa ko wa Allah Allah ya turo maka dan ya jarabe ka da wannan ne kai kuma kana nan kana ɗaga jijiyar wuya kana zage sa kana sukan sa kana yi masa haka kana yi masa aƙalla dai ka duba kamar hadisi na wannan mutane guda uku wanda Allah ya aiko musu mala'iku suka jarrabe su da abin duniya to wani Allah zai kawo maka shi saboda ya jarrabe ka da shi baka san wani kafetaccen wali bane ma akwai saboda haka mutum yayi tawadu kuma ya san abin da zai yi magana rashin yin ta ya fi yin ta din eh ko da alheri ne musamman irin zamanin da mutum shiru din ya fi hadda zamanin sukut wa mulazamatul buyut wa man takallama fihi yamut kamar maganar Imam As-Sauri to kaga wannan yafi kaduwa Maulana radiyallahu anhu duk abin da ake ba za ka ji saukin sa ba shiru ne sai dai da aka rubuta tambaya ka kawo sai ya rubuta muku ansa littafi ma zai muku yawwa to wannan shine abin da ya dace Rabi'u hada abu na hudu da ya wajaba dukkan dan uwa ba cijja ne lura da shi tare da mu'amala da ƴan uwansa shine intiqadu wilayati dama a baya ce abin da zai taimake ka a cikin girmama ƴan uwanka din ka kyautata zato cewa fa su bayin Allah ne to shi ma anan ya ƙara ajiye masa mawdu yace itiqadu wilayatihim wa kamalihim da kuma kamalarsu wa safaihim wa fadlihim da darajarsu wa adami shuhudi nafsihim da rashin ganin tawayarsu dan duk mutum wanda yake ganin bashariya to fa ba zai samu albarka tare da bayin Allah ba duk lokacin da Allah ya baiwa to yana kawo bashariya sai ya boye wannan baiwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hikima baiwansa a wato kyautansa ba a samun ta da wasa yawwa sai ka ga an samu wali wanda babu kamar shi an kayan ajiye masa wani sai su zo su ganin sa ba komai ba to Allah ne yake kishi akan bayin su ya boye su shine dalili hujibati aljannatu bil makari wa hujibati an-naru bish shahawati to an zo an kange shi da wasu abashariya wasu abubuwa ma zai yi wanda za ka ga cewa wannan abun fa ba daidai bane to kullu hadi hudub li yahdiba hada alwali amma wanda Allah ya musu gamdakatar sai ka ga sun kece waɗannan abubuwan sun amfanu da su wa ma lam ta'taqid dalika fihi muddin baka kudurta wannan ba fa innaka la tastati' an tu'amilahu ba za ka yi mu'amala da ƴan uwanka mu'amalatan tu billahi wa rasulahu mu'amalar da za ta yarda da Allah da manzonsa wala wato yashhadu al-kamala was-safa'a fi ghayrihi illa man huwa muttasifun bihi babu mai ganin kamala da wato kyawu sai fi ghayrihi a waninsa illa man huwa muttasifun bihi sai wanda ya sifanta da shi duk wanda kaga yana darajanta wani to shi yana da daraja ne an gane kamar yanzu yaro ne in ka fita in yaro ya fita waje yana rashin kunya to kar ka yi mamakinsa yana nuna gidansu ne ya yake in ka ga yaro yana kirki to yana nuna gidansu ne ya gidan nasu yake kowanne safiru bai cihi kuma kowa safiru na mai sama ɗinsa saboda haka mutum ka ga yana mu'amala da mutane ne da daraja to alaman cewa shi daraja inna ma ya rufin fadla li ahli fadli dawul fadli mai daraja shi ya san mai daraja la'ini bai san mai daraja ba an gane yauwa to shi yasa mutum sai ya sifanci da wannan abu zai iya ganin na wani almumin mar'atun li akhihi almumin shi mumini madubi ne ga dan uwansa mumini me ake nufi da wannan idan ka kalli wata daraja a jikin wani to kana ganin kanka ne dan kana da daraja ne yasa kake ganin wani kamar yanzu kana jin yunwa sai ka da kowa ma yunwa yake in ba ka jin yunwa za ka zaci wani abu zai jin yunwa ba in akwai talauci to kana nufin kowa talaka ne to kaga ƴan uwanka sun zamanto madubinka in ka faɗi alheri to kana fassara kanka ne shine wannan shafi yace idan sa'a shi'lul mar'i sa'a dunuhu wa saddaqa ma ya'saduhu min tawahhumi zai gaskata abin da yake zuwa masa na zato ma to wannan shine abin da zai sa ka darajanta wani fal ikhwanu kulluhum muslimun yan tijjanawa yace dukkan su na ɗaya musulmai ne kuma mu'minuna mu'minin karqamu bi ada'il fara'id wal wajibat karqamu bi ada'il fara'id sun tashi da wato aikata farillansu da wajibabbunsu wajtanabu aksaran manhiyat sun kuma nesaci mafi yawan abun hani bal yi shubuhatin wa muharrama sun nesaci ma dukkan wata shubha ko abin da aka haramta wa tazawwadu bi kathirin min nawafil alkhair ko sun yi guzuri abu mai yawa na nafil shiri wa aqbalu ala al-akhirati bi hammihi sun fuskanci lahira da damuwarsu wa adbaru an dunya bi qulubihim sun ba wa duniya baya da zukatan su uqulihim wa ma yatakhallalu dhalika min qusurin aw inqita'in yace abin da ke tsakaitar haka na takaitawa ko yankewa yace shi ka hadi al-amrad qad yasihun mutum yana da lafiya kun aika iya samu rashin lafiya to amma na rashin lafiyan kuma ba zai sa a ce fa kullun wannan mutum wai ba shi da lafiya ba to dole a cikin rayuwa mutum fa zai laifi dama annaba ne su kaɗai ne ba sa laifi daga cikin ma abin da Allah yake wa wasu daga cikin bayan Allah sai sa su yi laifi saboda masu kudurta wani makami a kansu su ka janye kasancewa ku wannan dan adam ne yawwa in ba a samu haka sai ka ji duniya ma babu kamar wannan mutum kamar Ibn al-Farid an ce ya halwa ta shekara goma sha shida sai da ya kai wato yan ji duniya babu irinsa shine wanda yake faɗa manzan labi masu aqab ومن له الحسنى فقد يكي wannan makami yana ganin cewa babu wani abin da mara kyau da taba yi ba sai jihati shi yana cewa Muhammadul Hadi alladhi alayhi Jibril hafa wannan fa makamin Annabi Muhammad ne saboda haka sai kaga wali yana yana tafiya yana tafiya sai kaga Allah ya sa kwambala wani abu dan masu binsa su gane cewa fa waɗannan bayi ne ba wai wani abu ba قد يصيحون ويعودون إلى مواصلة الأعمال سداو إزوا قدوج يواغ أيكة أيكة وإصلاح الأحوال يكون جار هالا إيه ليس الأولياء في الإسلام إلا هؤلاء تو إن كادوبا باب وصولي إن دع مسلمين شنبان دو دناري وليس من شرط الولي الخوارق والكرامات والأجائب والمعجزات yace ba daga cikin sharadin wali abi bikin masu keci al'ada da wasu karamomi abi bikin mamaki aksama ya tawahhamu al sabani yanda jahile suke zato wal awamu fa in fa idza kana hadha wasfuhum wajaba alayka an ta'taqida kamalahum in da ya zama wannan shine sifar waliyai to ya dace ka kudurta kamalar ɗan uwanka tijjanawa wa fadlahum da darajansu wa idza ataqatta kamalahum idan ka kudurci kamalarsu وولايتهم دولتسو وجب عليك شيئان أبوا غدابيو ذات وجب غريكا أولهما مولانا يتشين لأينسو في السعي في كل ما يبيه أيكي تكين ده أبن ده زي يرددسو بإخلاص كما دان الله بإخلاص لله في الله كما تكين الله ولا ينفع في هذا الجناب شيء من النفاق ولي أبو نمنا فنتي بازي أمباني أو الدهان كوكو يودرا أو المدارات كوكو توسس معاملة سبود وتا منفع دولي كيب معاملة دسو إذن دي بابو جسكيا توفى مريدي بازي أمبانو دي شيء سكو دا سكن لعبا مولانا شو برايم ينا تفيا دا موتا سي موتا تاتيا sai direban yace masa sai shi direban yace masa ai batiri ne ya dauke سيتي هكذا المريد إذا توقف توقفت محبته إذا نفدت وإذا إذا نفدت محبته توقف خيره يتي هكا مريد يكي إذا سوية ستا سكاري تتفين سيا بيا دا دا سوية دا جسكية المحبة دا الصدق دا الإخلاص دا الهمة العالية muridi wannan shine abin da zai samu komai tare da shekinsa in ya samu abu guda hudun nan an gane na ɗaya soyayya na biyu a ya samu gaskiya a cikin soyayya nan da yake ita ko gaskiya da yana nan da baya nan duk ɗaya ne gabansa da bayan shi da abu ɗaya kake ba ka canjawa da abin da ya umarce ka da shi haka za ka masa shi sai kuma wannan abin da ka yi in ka yi shi don Allah ne kar ka yi shi don kai ko don shi ko don wani abu a'a ka yi shi don Allah to kuma in ka yi haka sai ka samu himma a cikin haka ɗin to in ka samu wannan insha Allah za ka ga amfanin da za ka samu eh eh wal mudarat yuqayyalu biha al insan tausasa mu'amala yace mutum yakan iya fakewa da ita mata lam yasil bihi i'tiqaduhu fil awliya'i hadha al mustawa yace a lokacin da udurtawarsa cikin waliyai bai kai wannan ba duk mutum wanda kaga yana tare da bawan Allah amma yake masa wani mu'amala ta munafunci to bai kudurta cewa wannan bawan Allah ba eh sanihi ma maulana yace abu na biyu alkafu an kulli ma yuzihi kamewa ga barin duk abin da zai cutar da yan uwanka لأن موذي لأن موذي الأولياء لتوتد وليا الله واتو واتو مؤذن بالمحاربة إن أقلون اللي أنا نقول إيه بالزمن مؤذن بالمحاربة مؤذن لشي أن سند شي دياك أخرج البخاري وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال man adali waliyan duk wanda ya cutar da bawa na faqad azantuhu bil harb na sanar da shi da yaki ka gani wannan shine mahallu shahid an ce guri biyu ne kawai Allah yake yakan bawansa cin riba da kuma kiyaya da bayan Allah eh وما تقرب إلي أبدي بشيء أفضل من من أدائي ما اشترطت عليه bawa ba zai kusanci Allah da wani abu da ya fi wato aikata abin da Allah ya faranta masa ba. Misali mutum ne kana bin sa bashi ko sai zai yana maka kyauta. Kamin ce ta ba ta da amfani. Ya biya ka bashi ko? To duk ibadar da za ka yi ka kyauta ta farille tukuna. In ka samu kyauta ta farille to ka samu wato jari shi ne rasul mal. Eh, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana ko ba zai gushe yana kusanta ta da nafilfili har sai in so shi abin da yake kawo soyayya Allah shine wato yawan nafilfili kusantar Allah kuma farko shine farilla to in ka samu kusanci kuma sai soyayya shine yawan ta nafilfili fa idza ahbabtuhu idan na so bawan nan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zamanto jinsa da yake ji da shi ba na nufin kunnensa zai zama wai Allah ba a'a kunnensa duk abin da Allah bai yarda da shi ba zai ji sam sai abin da Allah ya yarda da shi yau wannan shine wa basarahu alladhi yusiru bihi da ganinsa da zai gani ba ana nufin idon sa zai zama idon Allah ba ko ko kai baka isa idon ka zama idon ubanka ba ko ko zai yi to ta yaya zai yi gaban ka zai koma gaban wani ba ana nufin a'a gaban ka ba zai aikata abin da Allah nan bai yarda da shi ba zai aikata abin da Allah ne ya yarda kullil mu'minu yughuddu min absarihim zaka rinse idon ka ga duk abin da Allah ya haramta sai abin da Allah ya halatta shine zaka yi aiki da wannan idon naka wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake kamu da ishi Allah zai kiyaye masa wannan shi ma zai zama hannunsa ba zai aikata wani sako ba sai zai aikata ibada ne wa rijluhu allati yamshi biha kuma Allah zai kiyaye masa kafarsa da yake tafiya da ita ba zai shafi Allah ba sai dai bauta Allah da ita falain sa'alani to idan ya kai wannan makami kuma ka ga ya zama bawan Allah na gaske ko to sai ya rika samun karama in ji Maulana ya fassara wannan hadisin haka yace idan ya roke ni yace a ataituhu zan ba shi da abin da ya roka kaga wannan ai alamar bawan Allah ne ya zama ana karba masa addu'a Sa'ad ibn Abi Waqqas yana da cikin sahabbai da ake suke da istijaba ana irga cikin karamominsa saboda haka zai samu karama a nan ne maulana ya ce cewa shehu tijjaniya ce duk wanda ya karbi tsarikar tijjaniya zai shiga aljanna babu shakku ya ce ka bar maganar ayyukan da yake yi su ne ayyukan da za su kai mutum aljanna direct ta ajiye a kaddara shi tijjani ya roki Allah duk wanda ya karbi tsarilan tijjani Allah ka shigar da shi aljanna a yanke wala in sa'alani a'ataituhu kaga Allah zai ya roki wannan kuma ya bashi ya bashi wannan ba mali wala in ista'adani la a'astu a'astu la a'astu idan ku ne ni tsari na kuma zan kiyaye shi wama tarattat taraddatu an shay'in ana fa'iluhu Allah ya ce babu wani abu da nake kai kawo da zan aikata shi taraddudi an nafsin mu'min wato kai kawo na akan ran mu'mini bi ma'ana Allah kamar ya kamanta yanda mu'mini in baya son abu to Allah baya son yi masa amma babu abin da Allah yake shakku akai shakku ya kori ga Allah eh Allah yana fa'alul lima yuri duk abin da yake so yana aikata ba amma saboda mu'mini baya son abu to kuma Allah baya son yi masa shi amma ba babu Allah abin da yake bayani ya karahul mauta yana yana kin mutuwa ni kuma a karbi sa'ata muzanta masa abu sa'ata ko ko muzanta masa saboda haka to wannan kusanci shine yake bashi haka abinda ake so a fahimta mutum yake yayi taba bayin Allah idan yana taba bayin Allah to fa in yi wasa zai iya rasa rayuwarsa duka akwai lokacin muna gidan muna zuwa gidan shi Ali Harazmi a Kano akwai wani dan sana taba ji yana cewa akwai daga cikin bayin Allah wani in ka taba shi sai zuri'an ka ne delete online an gane in ka taba wani waliyi baka sani ba to wallahi zuri'an ka ne zai zama delete all saboda haka mutum ya kiyaye cutar da mu'minai bai san waye ne waye ba ya girmama su ya musu tawadu wani mahaukaci ne ma za ka gan shi amma kuma kasaitaccen waliyi ne Allah ya zo ya ɓoye shi da wannan abu saboda haka a kiyaye zamantakewa da 'yan uwa Allah ya ba mu